أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم نعم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين التهلكة والهلاك واحد حدثنا إسحاق وأخبرنا النضر ألم يتبع ألا تبع حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل عن حذيفة وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قال نزلت في النفقة يعني نعم وأنفقوا باب وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم باب قوله باب فضل الله ne yake cewa wa an fi kofi sabilillahi ku ciyar cikin ɗaukaka addinin Allah wala tulqu bi aydikum ila talukat kar ku jefa bi aydikum da hannayenku ila talukat zuwa ga abin da yake a tuna halakawa zuwa halakawa wa asinu ku kyautata inna Allah ya yuhibbu al-muhsinin inda Allah yana taka al-muhsinin da masu kyautata at-tahlukatu abinda ake nufi fasara at-tahlukatu ay al-halawal halaku da at-tahlukatu da al-halaku wahidun duk abu ɗaya ne حدثنا إسحاق وأخبرنا النضر حدثنا شعبة عن سليمان قال سليمان يجي سميت أبا وائل لا جاء أبا وائل شيكما أهو زيفة يا كبير أبو زيفة Uzaifa yana cewa wa an fi kufi su fi la ra su kufi a jibu wani taluka kala yake nazarar in nafaka ta sauka ne a cikin wato nafaka ciyarwa
babu kaulihi faman kana minkum maridan aw bihi adan min ra'sihi hadathana adamu hadathana shubatu an abdurrahman bin al-asbahani qala sami'tu abdullah bin muslimin mutakallim قال فأتي إلى كعب بن أجرة في هذا المسجد يعني مسجد الكوفة فسألته عن فدية من صيام فقال أمرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم والكم والكم والكمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد قد بلغ بك هذا أما تجد شاكا قلت لا قال ثم ثلاثة أيام أو إثنين ستة مساكين لكل مسكين نصف ساء من طعام وخلق رعتك فنزلت في خافة وهي لكم عامة
babu kauli babu faɗin Allah zai ce man kana minkum marida wanda ya kasance wato mara lafiya daga cikin ku audihi azan min ra'si ko kuma wata kazanta ko cuta ta kasance bi ra'si min ra'si a kansa haddathana adamu haddathana shubatu an abdurrahman bin al-asbahani qala abdurrahman dan asbahani yace sami'tu abdullahi bin ma'akilin naji abdullahi dan ma'akilin kala yace ka aske na zauna ila ka yi ujurata a gurin ka abu dan ujurata fi hadal masjid a cikin wannan masallacin yani yana nufin masjid al-kuba masallacin kuba yace fasa alkihu sai tambaye shi amti biyatin min siyani eh amti biyatin min siyani eh ya me ake yi amti biyatin min siyani fasala sai yake kulultu ila nabi sallallahu alaihi wa sallama an dauke ni an kai ni gun annabi sallallahu alaihi wa sallama eh an dauke ni an kai ni gun annabi sallallahu alaihi wa sallama a wata waya ake cewa an dauke shi an kai shi gun annabi baya ba yi da lafiya saboda abubuwan da suke cikin kansa na kwari saboda rashin wato tsaftace kan nasa yau yake cewa to an dauke ni an kai ni gun annabi sallallahu alaihi wa sallama wal qamul yatanakaru ala wajhi har sai ta kai wato kwarkwata tana yawo a mata fuskata saboda yawan kwarkwata a kansa sai zama wato tana har sai tana zubowa tana yawo a fuskarsa eh fatala sai wato sai yake cewa ma kuntu ara annal jada sai magana tana da ce ma kuntu ara annal jada kalbala ga jin hada ni dai ban san cewa wato wahala har ta kai ka ga wannan wato matsayin ba amma ta ji shatan shin ba ka da akuya da za ka iya wato an ce kanka ka yanka ulgu sai ce sai ce sai ce da annabi laban da ita qala sai maza Allah ce to sun talata ta ayyami kai azumin kwana uku au a cikin ta da masakina ko ka ce da miskini shida kullum miskinin nisfu sa'in kowane mutumi ka ba shi rabin wato sa'a daya min da amin na abinci to wa khalikar akan kuma ka je ka aske kanka to falazara fi ya hasatan yace wannan aya sai ta sauka a garin da ake ɓance ta sauka saboda ni wadiya lakum ammatu ammatan ita kuma ta tabbata gare ku jama'a baki daya
باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إمران عن إمران أبي بكر حدثنا أبو رجاء عن إمران بن حسين رضي الله عنهما قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل القرآن يحرمه ولم ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء
babu babu da Allah yake cewa umar ta mata abin umrati ila hajji wanda ya ji daɗi da umra zuwa ga hajji ma'ana kamar su shi ne kai umra a cikin kwanakin hajji su kwanakin hajji tun daga wato farkon shawwal da zarar an ce watan sallah an gaishe to duk wannan wato lokacin yin aikin hajji ne daga nan har zuwa wato a tsaya a arfa har a dawo to shine wato to a wannan tsakanin mutum ya je umra kuma ya zauna ya haji to shine yayi tamattu shi ne ya hadisuna musa tunum hadisuna ya an imrana abi bakr hadisuna abu rajai an imran ibn husayn radiyallahu anhuma abu rajai ya karbo daga imran dan husayn Allah ya jalla shi kala imran dan husayn yake unzilat ayatul mut'ati an saukar da ayan mutu'a baban mutu'a wacce ake faɗa ya sayin aure auren mutu'a ba ita ba mutu'a ta haji a tamattu kenan fi kitabillahi an sokar da ayan musa a cikin littafin Allah fa Allah sai muka aikata ta ma rasulillahi da da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa lam yuzal qur'anu harimuhu ba a saukar da wata aya a qur'ani suke haramtawa ba wa lam yanha anha manzo Allah bai hani ga wato wannan wato muta ba hatta ma ta hadde ya mutu qala rajulun amma mutum yayi bayani akan wannan muta birayi ya faɗi ma sha abin da yaso birayi da ra'ayinsa
باب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم حدثنا محمد قال اخبرني وينجا عن امري عن امر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت أكاز ومجنة وزن مجاز أسواقا بالجاهلية فتعصموا أن يتجروا في المواسم فنظرت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج
babu babu fadar Allah da yake laisa alaikum bilahu babu laifi gare ku an tabtabu fadlan ku ne fa Allah ya rabu kun da wasu farlan ku kun gama haji kuma kwa iya yin cinikin ku da farla daga Allah Abdul Muhammad qala akhbari ibn Zayd an amru alim Abbas wato amru ya sabu daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu Allah ya zuwa kala yake kana ukazu ukazu ta kasance wa majalis da majalis wa zulma jas da zulma jas sun zama aswaƙan kasuwanni ne wato wa'annan kasuwanni ne sun zamanin jahiliya ake cin da ukaz da majilla da da zulma jas to wa'annan duk a cikin watannin hajji ake cin su sun zamanin jahiliya idan aka ci ukaz a watan farko wata ne a ci majilla na uku sai a ci zulma jas sai a ƙara ta kuma shi kenan sai a yi aikin haji eh shi ne yake wato wannan sun kasance tun zamanin jahiliya ana ana yin ciniki a cikin su to fata an samu to su kuma sai suka ga wato bayan wato musulunci ya bayyana wa musulunci ya zo sai suka ga cewa wato laifi ne sai suka ga ganin kamar laifi ne shi ne fata an samu sai suka ga laifin an yi ta jinsi ciniki fi mawasimul hajji a cikin watannin hajji sai suka rika ganin kamar laifi ne su je wannan kasuwannin a yau nan cinikayya to shi kenan fa zai zalace wannan aya ta sauka laysa alaikum jinahu an tabtagu fannin min rabbikum fi mawasimul hajji a cikin wato watannin aikin hajji ba laifi gare ku ku je ku yi cinikin ku
باب ثم أجيب من حيث أفاض الناس حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن هاشم حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها كانت قريش ومن دان دينها يكفون بالمجلبة وكانوا يسمون الخمسة وكان وكان وكان سائر الأرض يكفون بعرفات فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات ثم يكف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس
باقي ايه؟
آه. حدثني محمد بن ابي بكر حدثنا فضيل بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة اخبرني قريب عن ابن عباس قال يتطوف الرجل بالبيت ما كان حلالا حتى يهد بالحج فاذا ركب الى عرفات الى عرفة فمن تيسر له هدية من الابل او البقر او الجنم ما تيسر له من ذلك اي ذلك شاء غير ان لم يتيسر له فعليه ثلاثة ايام في الحج وذلك قبل يوم عرفة فإن كان آخر يوم من الأيام الثلاثة يوم عرفة فلا جناح عليه ثم لينطلق حتى يجد بعرفات من ثلاث الأسر إلى أن يكون الظلام ثم ليرفعوا من عرفات إذا أفاقوا منها ثم يبلغوا جمعا الذي يجوزون به ثم ليذكر الله كثيرا وأكثر التكبير والتهليل قبل أن تسلموا ثم أفيدوا فإن الناس كانوا يفيدون قال الله تعالى ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم حتى ترموا الجمرة
babu babu ya faɗa Allah da yake cewa tun ma fi mun haisa farin nasu tun ma fi mun haisa farin nasu sannan wato ku kwaranyo ta daga inda mutane suke kwaranyowa ma'ana ku taho daga inda mutane suke tahowa albakara حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم حدثنا هشام عن أبيه محمد حازم محمد بن حازم yake cewa Hisham ya zantar da mu daga babansa an aisha da daga ya aisha radiyallahu anha Allah ya dade ta take cewa kanat quraishu quraishu sun zamo wa man dana dinaha da wanda yake addini da addininta to yake bone suna tsayawa bil muzdalifa da muzdalifa eh wato in sun tafi aikin haji wato suna tsayawa a muzdalifa to suwaye wa'annan wa kanu yusammuna al-humsa su wa'anda suke wato suke wato addini da addinin Quraishi ana ana ce musu ana ambatar su da suna alhumta eh wato kabilu ne wanda suke yin addini tare da Quraishi eh su ne da Banu Amir da Banu Sa'ata da Saqibu da Huza'ata eh to to ya zama daga cikin ɗabi'ar su idan suka yi harama eh da haji to ba za su ci wato wato ba za su ci mai ba eh ba za su shigo sukuri ba wato kuma ba za su shiga ɗaki ta kofa ba sai dai a tara kofar ta bayan su shiga ko kuma za su fita a tara ta bayan ɗakin shi ke zai fita to hatta ma an kai wani dai wasu daga cikin su ma ba sa shiga cikin inuwa kamar misalan idan dai sun yi harama ba za su shiga cikin korin ba ba ko kuma a ce su rike nema duk ba za su yi ba to to an tambaye su wato an ambace su da sunan wannan sunan hunta eh domin wato suna wato tsanantawa ma'ana sun tsananta a addini domin babu wani babu wani san a jahiliya babu wani abu da suka dogara da shi na yin haka eh babu a ce dan kayan harama ba za ka ci kaza ba ba za ka ci kaza ba ba za ka ci kaza ba tun a zamanin jahiliya babu wannan har kuma musulunci yanzu musulunci da ke gudun kakka ci kaza ba dan kayan harama sai dai kawai magana da aka yi ta rashin cin sarrafin wato farauta eh wannan yana nan hukuncin sananne ne saboda haka saboda sun tsananta shi yasa aka wato ambace su da wato humza wato wasu humza eh wato alhumzu ne da ala at-tashaddud eh da hammatu ay tashaddud ba yawa inda suka tsananta a cikin lamarin addini wa kana sa'irul arabi sauran laraba kuma tartashin sauran laraba dukkan su yake huna suna tsayawa in sun tafi aikin haji da arafa tun arfa suke tsayawa to sun fi zamanin ma jahiliya to amma su kuma dan suna ganin su wasu ne eh dan quraishi su suna ganin a laraba daban suke saboda haka abin da mutane suka yi sai su ta cewa su ba za su yi haka ba saboda sun fi ma sauran mutane eh ku fara ma da al-islamu yayin da musulunci ya zo amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya umarci annabin sallallahu alaihi wasallam an ya ce a Arafat ya je Arafa a Arafa zai tsaya sun mai kifa biha sannan ya tsaya a Arafa sun mai fiza minha sannan ya taho minha daga Arafa eh in zai taho ba wai a Muzdalifa zai tsaya ba kamar yadda suke yi a ya je Arafa ya tsaya a Arafa kuma rana ta faɗi taho daga Arafa eh to fa zalika qawluhu ta'ala wa sayyidu fi fadlan Allah ta'ala da yake cewa sun ma abidu min haisu a fazan nasu sai ku kwaranyo daga inda mutane suka kwaranyo ma'ana suka taho eh abin da ake cewa kamar kwaranyowa ai mutanen da za ka gansu sun taho daka daka daka daka daka daka tun wancan lokacin inda ka san gudun ruwa haka za ka garka ganin mutane suna tahowa a ture in kamar ruwa yana tahowa daka daka shi za a iya ce musu a fili ba za ta kwaranyo suka taho حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا بغير بن سليمان حدثنا موسى بن عقبة اخبرني قريب موسى بن عقبة يشي قريب يا باني لاباني امير العباس shi kuma ya samu labarin daga Abdullahi dan Abbas Abdullahi dan Abbas kana yace yatawafu ar-rajul ko ya tadawafu yace yatawafu ko ya tadawafu yace tadawafu to mutum yana yin tsafi da zaki a tsaki ma kana hallalan mudu da ya zama hallali ne ma'ana wanda yake hallali mutumin da ba a yi da wato mutumin da bai harama ba eh bai harama da haji ba kuma bai harama da umra ba to ya zama hallali wanda kuma ya harama shi ake ce masa muhrimi wato ya yi harama da haji ko ya yi harama da umra shi ne yake cewa mutum yana yin dawaji yadda ya so ya mudu da ya kasance hallali ne hatta yi hillu bil haji hatta ne ya yi harama da aikin haji eh fa idza rasuba ila arafata idan yayi hawa ya tafi arafa to kuma sai sai lahu haji ya tumu wanda haji ya tsaya wanda gare shi yana da ikon zai yanka hadiya min al-ibl daga raƙumi aw al-baqar daga raƙuma aw al-baqar ko shanu al-ganim ko kuma timaki da awaki ba sai sai lahu abin da ya tawaga lahu zalika daga wannan to shi kenan sai ya yanka ai ai zalika ma sai sai ruhunin zalika ai ai zalika sha abin da iso yayi abin da yake tsawon gare shi na hadaya idan yana da ikon rakumi ko sa ko tinkiya ko akuya ko wani abu shi da nan sai je yanka eh gaira annahu sai dai cewa shi mutum illan yake ya sallahu idan wayannan abin da zai yanka na hadaya bai sauka gare shi masalan ba da abin da zai yanka na hadaya to fa alaihi salatatu ayyami shi kenan yin wato azumin kwana uku ya wajaba a kansa bil hajji a kwanukan hajji wa zalika wannan ko zai kasance qabla yawmi arfa tun da ranar arfa zai wannan azumin guda bakwai a guda uku shi ne ce sai azumi guda goma salatatun bil hajji wa sab'atun idza rajatun ko duka ashiratun kamila sai wayannan azumi guda uku tun kafin yin arfa fa in kana akhira yawmi idan karshen yini na kwana uku ya kasance min al ayyam thalathatu daga cikin wannan kwanuka guda uku ya kasance yawma arfa da ranar arfa ne to fa la junaha alayhi ba dai shi a gare shi wato ya azunce shi thumma yanali sannan kuma ya tafi hatta ya kiba bi arfa da har ya tsaya a arfa min salatul asr daga sallar asr ila an yakuna zalamu zuwa dahon duhun dare ya shigo har zuwa ya samu wato yankin dare idan ya tsaya tun daga la'asar har zuwa yankin dare ya shigo ba da rana ta faɗi ya samu wani yanki na dare a tsaye a arfa wanda kaga ya samu wato ya samu haƙƙi yace shi kenan yake cewa sun man ya dufa sannan kuma bayan wato mutane sun tsaya arfa to sai su shigo ba za su taho min arafa daga arafa idza afadu in sun kwayo min hada da ita wato arfa din eh hatta yamluhu jam'an har sai su ita jam'an jam'an shine muzdalifa ake yi a nan saboda abin da ake yi a muzdalifan jam'i ne ana yin jam'i ta akhiri eh jam'i ta akhiri ba za a yi jam'in magariba da isha eh saboda haka sai su zo muzdalifa allazi yajitu min wanda za su fara a nan wajen ma'ana za su kwana a mujalifa sai wasu ma'ana har asuba sun mai yansurun laha tafiyar da zai fikiran Allah tafiyar da yawa wa aksaru wa aksaru kuma in kun je wasu mujalifa nan ku yawaita a takbira ta barbari wata halila da hailala kabla an tuzu tun gaban ku wayi gari ma'ana wato ku sallah su ba sun ma'afiru sannan sai ku taho fa innan nasa dan dai mutane kamun yajidu sun zama suna tahowa su ma don sun kwana sai su taho daga wato sai su taho daga hulɗa riba shigo mina ya fi riba su tafi su je su tawa fi wato ifada ke nan to kan Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce sun ma fi wajen su a fadar lafiya nan ku kwarin yau sai da mutane sun kwarin yau وسبح الله كده غفر الله إن الله غفور سنة الله غفر أنا رحيم من جنك حتى تمر الجبرة حتى كل يوم كده في جبرة العقبة شين واتو جبرة العقبة شين واتو شيطان ده أكيد جيكا لنا فرقه شو أنه لا خير شين أكيد كمدا واتو جبرة العقبة
باب ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
ومنهم باب باب wannan babi ne da yake cewa minhum man yaqulu rabbana atina daga cikin su akwai wanda yake cewa ya ubangiji ka bamu hasanatan kyakkyawa duk duniya a duniya wa fil akhirati hasanatan ka bamu kuma kyakkyawa a lahira wa qina azaban nari ka kiyaye mu azaban wuta shine ake cewa wannan wato aya ta kare duk nau'in addu'a duk wani abin da baka faɗa ba a addu'a idan ka karanta wannan aya to ka faɗe shi eh duk abin da kake so ka roki Allah ka manta baka faɗe shi ba ko kuma kake neman ka nemi tsari daga wannan abin daga Allah ka manta baka wato faɗe shi ba to idan kace rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar to ya komai ya shiga cikin ta haka. eh saboda haka ta kare duk wata addu'a eh إذ حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس وأتو عبد الوارث يا كبر عبد العزيز عبد العزيز يقوم عن أنس أنس قال يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا زمو يقول يا شوا اللهم يا أبنجي ربنا أبنجي آتنا كمام حسنة كيكاوة في الدنيا الدنيا وفي الآخرة حسنة الآخرة ما كمام كيكاوة وكنا عذاب النار كما كان من الوقت عذاب الوتار ma'ana wannan idan ana jin magana yana faɗin irin wa'annan ba wai shi kansa yake nema ba eh akwai fuska biyu fuska ta farko al'ummar sa yake nema wa fuska ta biyu kuma koya wa al'ummar sa yake yadda za su yi su nema amma shi dama wanda Allah tuntun Allah ya ba shi kyakkyawa a duniya ya ba shi kyakkyawa a lahira kuma dama ba magana magana wuta tare da shi ba ma shi ba duk sauran annabawa haka suke amma waɗannan abubuwan da manzo Allah yake yi to ya nuna wa al'ummar da yake cewa ko ga irin abin da ya kamata su rika yi
وهو على الهتام وقال عطاء النصر الحيوان حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن ابن جريج عن ابي عن ابن ابي مليكة عن عائشة ترفعه قال أبجر الرجال إلى الله على ألد الختام وقال عبد الله حدثنا سفيان حدثني ابن جريج عن عن ابن ابي مليكه عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم
babu babu fadar Allah da yake cewa huwa alabdul hisabi wato shi ne taurin al-hisam husuma ne wannan cewa al-hisam kana bawo a zai ce al-naslu abinda ake nufi da al-naslu al-hayawan shine wato al-hayawan wato dabba abin da ake cewa da al'alatu mai tsananin wato duk abin da mutum yake tsanantawa shi ta ya zama al'alatu mafi tsanantawa eh alhasub ko mai yawan husuma ma'ana mai tsananin husuma sai hadisi na kabizu da hadisi na su ya zanu ne da yanzu a nuna bi mulaikata an aisha ta ibnu jiraji ya karbo daga ibnu abi mulaikata shi kuma daga nana aisha tarfa'uhu ta daga hadisin ma'ana tarfa'uhu ma'ana ta dangana shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mabu'i ne ya kala manzo Allah ya ce abu gado rijali mafi wato kiwon mutane ilallahi a wajen Allah al'alatu mai tsananin alhakim mai tsananin husuma wa kala abdullahi kala abdullahi ya haddasa na sufiyanu sufiyanu ya zantar da mu haddasa ne ibn zubayr shi kuma ya ce ibn zubayr ya zantar da shi abin da abin mulakata shi kuma ya ce ya samu daga ibn abin mulakata an aisha da daga yana aisha da zai lama na Allah ya ji da shi da Allah ya ji da ita an nabi ita kuma ta tako wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallama eh wato ma'ana abgadu rijali ba a tsaya to in an ce abgadu mafi ki to wanda mafi wato kan azaba ake yi wanda yake kan azaba eh domin ba a dangana kin abu ga Allah tabaraka wa ta'ala domin duk abin da yanzu Allah ya yi to yayi ne da iradarsa nufin ubangiji shi ya samar da komai eh to kamar yadda za a ce wato in an ce sakadun lahi shi ma sai a fasa lahi da azaba Allah ba fushin Allah ba eh fushi ai mutum ne yake fushi eh fushi zuwa ce ta mutum to amma saboda ladabi ga jami'in zatin ubangiji ba a cewa Allah ya fi shi in an ce musamman sahabi sai ka ce a Allah wa azaba Allah sannan kuma abgadul rijali mafi shan azaba Allah wato a cikin mutane shine ne tsanani yayin da yake mutuwa masala a zo a raba ya naci a raba ya naci a raba ya naci ko kuma a zo a yi masa nasiya a kawo masa Allah a kawo masa hadisin mazala a kawo masa nasoji amma dai ya dage ya ce da inda yake din nan ba zai motsa ba to to duk wa'annan Allah tabaraka wa ta'ala yana kawo wato yana sa cikin wato wata azaba ita kuma azaba ko ba wai sai an je lahira ba ba wai an je lahira ko mutum a sa shi a wutar shi ya azaba ba a'a ana nan sai Allah ya jarabe shi da wata musiba yana zaune eh sai a jarabe shi da wata musiba ya kasa sanin ma ya zai da ita to ka wannan ya yake shi azaba eh saboda haka idan aka ce mutum ya yi hakuri to shi kenan ya yi hakuri eh don kuma wani haƙƙin da yake nema to ya neme shi da sauƙi ba ya neme shi da tsanani ba eh shi kuma wanda ake neman haƙƙi a wajensa to shi kuma kai ya zama wato mai taurin ba da haƙƙin eh
باب أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء إلى قريب حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن بن جريج قال سمعت سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى إذا حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا خفيفة ذهب بها هناك ذهب بها هناك وتلا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب فلقيت عروة بن الزبير فذكرت له ذلك فقال قالت عائشة معاذ الله والله ما وعد الله ورسوله ما وعد الله رسوله من شيء قط إلا علم أنه كائن قبل أن يموت ولكن ألم ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى خافوا أن يكون من معهم يكذبونهم فكانت تقرأها وظنوا أنهم قد كذبوا مستقلة
babu babu fara Allah da yake an an mahajjinta an ga duhuru da sai kuna da san za ku shiga aljanna wannan ma ya cikin masallan ne kamar nan qablikum wato irin abin da ya samu wanda suka gabace ku bai same ku ba bai zo muku ba ai su wanda suka gabace ku tsanani ya shafe su cutar ciki da musibu kala kala ya shafe su eh zo haka in dai ka rike imani dai ka rike gaskiya to sai kuma fa kai hakuri za ka samu jarraba eh hadisuna ibrahim bin musa amar rahi shamu alimu zurajin kala wato hishamu wato ya wato hishamu ya tabo da shi da ibn zuraj ibn zuraj kala yake cewa kamar sun na abi mulaikata na ji ibn abi mulaikata ya kula yana cewa qalibul abbasin abdullahi dan abbas ya ce radiyallahu anhu ma Allah ya da su ya ce hatta idan ta yi asar rusul wa zanu annahum qad kuzibu ko kuma qad kuzibu ko kuma qad kuzibu eh har dai yayin da wato manzanni suka tsaye ba kauna suka suka suka suka suka zaci annahum qad cewa su qad kuzibu wato an wato an dangana wato ko kuma an dangana ƙarya wato tare ba gare su habibatan ai zahaba biha hunaka ya tafi jihad da ita hulaka talanka watara kuma sai karanta ta yi kula rasulu har dai wato manzo ya faɗa wanda jin amanu da wanda suka imani ma huta da shi su ce mata nasarar lahi ya ce wato nasarar allah nan za ta zo ne ala inna nasarar lahi ƙari yace to ka sani wato nasarar allah tana kusa ma'ana sun su ga jinkirin abu yanzu an lura da cewa tun da aka aiko manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a maka duk zaman da ya yi a maka har ya taso hijira cikin bala'i aka yi shi eh manzo Allah ya zauna cikin musibu kala kala da sahabbai eh amma kullum Allah sai masa yake ya hakuri za a samu nasara za a samu nasara haka har aka dawo da Madina to da aka yi hakurin da nasara ta tafi zuwa ranar Badar to duk wani wanda yake wani sai da aka gaba da shi a nan shi Allah ke cewa nasara Allah makusan kiyaki tana nan kusa eh in kana jin wato ka ga jinkiri to ubangiji ya ga wannan gina shi ne maslaha akan a wajenka shi yasa ya jinkirta ikifan ito wata bin zubairi yana da wata bin zubairi fa da lahu zalika sai na ambatan masa zalika wannan fakala sai yake kana aisha ne dan aisha ta faɗa take cewa ma'azallah ina neman tsari da Allah wallahi na tace na rantsa da Allah ma wa'ada Allahu rasulahu min shay'in Allah bai wa manzansa alƙawarin wani abu kaddu dai illa alima sai dai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya san annahu ka'inu abin sai ya kasance kabla an ya mutu kafin ya mutu kafin ya bar duniya walakin sai dai abin da yake so ku fahimta in jita lam yazal bala'u fi rusuli wato jarraba ba ta wucewa da manzanni duk inda manzo yake ana jarrabarsa a ta kabu har dai suka ji tsoron an ya kona mamma an hu kan jibu na mu kan wa a ta habu har dai suka ji tsoron kan waɗanda suke tare da su su rika tarayyantar da su to fa kana ta karauha ta zama tana karanta wannan aya tana cewa wazanu allahu qad kuz qad kuzibu musaqqalatan ko qad kuzibu
باب نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم على آياته حدثنا إسحاق وأخبرنا النضر بن شميل أخبرنا بن عون عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قرأ القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه فأخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان قال تدري فيما أنزلت قلت لا قال أنزلت في كذا وكذا ثم مضى وعن عبد الصمد حدثني ابي حدثني ايوب عن نافع عن ابن عمر فاتوا هرف فاتوا هرفكم ان شئتم قال ياتي هاتي رواه محمد بن يحيى بن سعيد عن ابيه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر حدثنا ابو نعيم حدثنا سفيان عن ابن المنكدر سمعت جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول اذا جامعها من ورائها جاء الولد احولا فنزلت نساؤكم هرف لكم واتوا هرفكم ان شئتم babu babu fa alfadan Allah da yake cewa ta uku matan ku harsun lakum gurin noman ku ne fatu har ta ku ku zo wa gurin noman ku Allah shi ku ta diyyar da wato kuke so wa qaddimu li anfusikum ku gabatar wa to da kawunan ku har zuwa dai karshen aya حدثنا إسحاق وأخبرنا النبي بن شميل أخبرنا ابن عون أن نافع قال نافع يوتي كان ابن عمر عبد الله بن عمر يا زمان رضي الله عنه ما الله يجزيه idza qara alqur'ana idan ya zama yana karanta qur'ani ko kuma idan ya karanta qur'ani yana cikin karatun qur'ani lam ta kallam wato ba zai magana ba ta ya burba min har sai ya gama karatun alqur'ani eh fa akhadtu alayhi yawman sai mai ruku alayhi a gare shi yawman a wani ne fa qara'a suratul baqarati wato shi gaba sai ya karanta suratul baqara hatta ta har da ya cike ila makani zuwa wani waje kada sai dai yake da dalili na ungirat ka san wannan a ina aka saukar da ita kulki yace sai na tilki la ban sani ba kala sai Abdullahi bin Umar yace ungirat fi kaza wa kaza an saukar da ita a kaza da kaza kuma maza sanin ya shuɗe yana yin bayani wa an Abdul Samad an san mu daga Abdul Samad Abdul Samad yace haddasa ni abi labana ya ban labari shi kuma babansa yace haddasa ni ayyuba ayyuba ya ban ya ban labari shi kuma ayyuba yake an lafiya shi kuma yake ya karbo daga lafiya aminu umara shi kuma nafi ya ce na karɓo daga ibn umara fatu har ta kuma an dai shi ku zo gurin noman ku ta biya da kuma ɗin ƙala to shi ke nan yake ya fi ha zai zo wato wato matarsa fi wato fi ɗin nan aiki mai jira har a bijiran wato yin noman shi ne yake cewa wannan tunda dama an san da ƙur'ani da hadisi su ne uwar wato uwar wani ilimi a nan aka fahimci cewa a ce ya halatta a faɗi jari a shafe majururi eh ya halatta a faɗi jari fi ɗin nan harafin jarra ne to da yake fi kawai sai ya shiru kai sai ka kawo majururin da kanka to ja'izi ne eh ai fi mawdi il harfi eh za ku wato wato fi ya fi ha fi mawdi il harfi sai ki fi sai shiru rawahu muhammadu ibn yahya muhammadu ibn yahya ne ya rawaito da shi ya rawaito shi bin sa'id dan sa'id an abi shi ya karbo daga babansa an ubaidullahi shi ya karbo daga ubaidullahi an nafi shi ya karbo daga nafi an ibn umar ya karbo daga abdullahi bin umar hadathana abu nu'aym hadathana sufyan abu min munkasiri wato abu nu'aym ya zantar da mu ji buhari shi kuma abu nu'aym ya ce sufyan ya zantar da mu shi kuma sufyan yake la karbo an ibn munkasir daga ibn munkasiri shi kuma ibn munkasir yake cewa sami tijabiran na ji jabiru radiyallahu anhu Allah ya ji kala ya ce kanatul yahudi wato yahuda sun zama suna magana suna cewa kanatul yahudi ta kudu yahuda sun kasance suna cewa idan jama'aha idan mutum ya tara da iyalinsa min wara'iha ta daga bayanta to ja alwaladu in za ka haifi ɗa sai ka haifi ɗa ko ya a hawala mai kallon ruruwa in da ya tafi da iyalinsa ta baya haka ya guda suke faɗa suke faɗa to falar da lak sai wannan aya ta sauka dan ta karyata su abin ba haka yake ba Allah ya ce ta uku matan ku har da ku gurin noman ku ne fatu har ta ku zo gurin noman ku Allah ya ce duk sai da kuke so to ba an da alhamdulillah amin da ku ba hayar fatar rajin rajin كان صلاة الفاتح لا يقرأ أجل تكون على العظيم الحمد لله فاتحة البكاء جميل لا بد لا أجل لا لا لا ربع لا بد أنا أقول لا متى da miki a mana wannan ne mu ya da wata ya ga ya wannan ne mu ya a dari